بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Juma'a ita ce safiyar 22 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na gidan mai martaba sarkin Buhari da ke nan yankin babban birnin tarayya Abuja inda muke yin daura ta ilimi karo na biyu kenan karkashin shiryawar majlisu shefi abubakar muhammad muhammad jos allah ya saka mashi alkhairi wannan zai zama darasi na uku kenan a cikin wannan bangare na kasidar ismail at-tirmidhi game da sunna kafin mu shiga muna da istidraki gyara guda biyu a karatun jiya a gyara na farko a cikin baiti na 22 inda muka karanta alam na rafi walam na rafi ahlil khusumati kulliha zakinan an buga shi da zakinan na zo fada sai na ce zakiyan to akwai nuskar da naje na sake dubawa lalle akwai nuskokin da tabbas haka aka rubuta shi da zakinan din sai zama ya ɗauki zakinan ma'anan shi alfatin zai zama akasin zai zama ma'anan shi irin na zakiyan walam na rafi ahalil khusumati kulliha zakiyan ko zakinan duk ma'anan shi alfatin mai zurfin basira na biyu kuma game da magana da muka yi akan lafazin wasama a khalaqnaha banainaha bi'aidin wasama'a banainaha bi'aidin inda na kawo cewa wannan ma yana nufin hannu ne na Allah madaukakin sarki to wannan fasara ce mai rauni gaskiya na malam Abu Uwaisa ya mun tambayi Allah ya saka mai da alkhairi kuma na kuma na saki dubawa lalle fasara ce mai rauni fasara Ibn Abbas da wasu cikin malamai cikin tabi'ai shine cewa aidin anan karfi ne kaman kaman wancan da aka ce zal aidi innahu awwab ko wato ma'abucin ƙarfi kuma akwai al'alama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da Ash-Shankiti Muhammad al-Amin Allah ya gafarta musu gaba daya dukkanin su sun yi tambihi akan cewa wannan fassara ce mai rauni da yake bata kore aqida mutahallis sunna cewa Allah yana da hannaye guda biyu ba Allah ya gafarta mana Allah kuma ya saka mu wanda suka mana tambihi da alkhairi to jiya mun kwana a daidai kan baiti na talatin da ɗaya ko za mu tashi inda ya ce huma sabara lil haqqi inda imtihanihim wa qama bi nasrillahi was sayfu yaqturu shine baitin da makwana akai haka za mu tashi akan wa arba'atun ja'u min ash-sham sadatan alaihim qubulun bil hadidi tusammaru da'u du'u fa abau illa atisaman bidinihim fa ujlu anil ahalina turran wasiyiru إلى البلد المشحون في كل فتنة وفي السجن كالسراك ألقوا فما زادهم إلا ردا وتمسكا فما زادهم إلا ردا وتمسكا بدينهم والله بالخلق أبصر إن أكتنا أجيا mun fara magana dangane da abin da ya faru na ita wannan ƙabiya ta khalqul qur'an fitattun da suka faru har aka kai ga wato an tsare su al'imamu ibnu hambal an cutar da su an yi musu wato abu na rashin imani ba ɗan ƙanƙani ba mun fara wannan tattaunawa sai lokaci ya ƙure masu rikodin suka dakatar da suka dakatar da mu zaura ka za mu ƙarasa wannan tattaunawa kafin mu shiga Uh, cikin abin nan uh, karatun kai tsaye abin da ya faru kamar da muka ambata shine shi uh, ma'amun al-abbasi wanda shine halifan da ya kitsa duka wannan fitina Allah ya gafarta mai kamar yadda zahabi yake ambata a cikin sura al-mulk yake cewa ma'amun al-abbasi ya bayyana ya ce wa kana zakiyan mutum ne wanda yake mai zurfin basira mutakalliman kuma ya san ilmul kalam lahu nazarun fil ma'qul yayi bincike a cikin ilmomi na aqaliyat fastajlaba kutubal awa'il sai sa aka je aka ɗebo littattafan aƙidoji da mazhabobi waɗanda suke na da yunan da farisa wa an raba hikimatar yunan isa aka fassara mashi karatun girka wa kama wa ƙa'ada ya shiga ya fita wa habba wa wa'ada ya yi iyayen shi wa rafa'atul jahamiyatu wal mu'tazilatu ru'usaha ru'usaha bal washi'atu wa kana kadhalika haka zabi yace da jahamawa da mu'tazila da ƴan shi'a kowa ya fito da ƙarfinsa saboda yana da ra'ayi ma hata na shi'a fa innahu kana kadhalika ila an ala bihi al-amru ila hamli al-ummati ala al-qawl bi khalqi al-qur'an wa imtihana al-ulama'u falam yumhil isha haka yi dinga mutane wato jarrabawa bai daga wa kowa kafa ba wa halaka li'ani amma a wannan shekara ya rasu ita shekara ta biyu. da goma sha takwas sai ce wa kalla ba'adahu sharran wa bala'an fiddini amma ya mutu ya bar wa mutane fitina da bala'i a bayansa kamar yadda muka ji cewa an kai sai Imam Ahmad ibn Hanbal domin duk sauran mutane sun amsa ko dai sun amsa sun yi mudahana ko sun amsa saboda su zauna lafiya ko dan albashinsu kamar yadda kuma Ibn Kathirin ya ambaci wannan shi ma a cikin bidatuwar nihaya inda yake cewa وكان من الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة da aka tara malamai da yawa su Kutaiba su Abu Hayyan su Bishr ibn al-Walid su Ali ibn al-Ja'ad su Abu Nasr al-Tammar su Muhammad ibn Nuh su An-Nadr ibn Shumayl su Muhammad ibn Sa'ad Katib al-Layth su Yahya ibn Ma'in duk wani malami da ke da saula yake da majalisi ake sauraron sa yake bada ilimi sai da aka tattara su su wajen saba'in sai aka dinga raba su gurub-gurub a shiga da su gun wazirinsa shi ne ja'afar ibn ishaq wanda aka ba shi kamar acting governor kenan ko acting president a lokacin shi shugaban yana can rasus ya aiko mai da sako cewa da wane da wane da wane a musu jarabawa to idan aka yi musu idan suka amsa sai a rabu da su a musu kyauta a ce to ci gaba da karantar wasu sannan sai a zo a sanar a cikin mutane cewa ai da wane da wane da wane ma sun yadda so da kai talakawa suka shiga cikin rudani yace to da daman su sun amsa saboda musana'atan dan a zauna lafiya dan tsoron me zai biyo baya li annahum kanu ya'ziluna man la yujibu an waza'ifihim domin duk wanda yake amsawa to abu na farko shine za a kore ka daga aikin da kake alƙali ko limanci ko kana aiki a wani diwan cikin dawawin nan take za a ce an kore ka sannan kuma wa in kana lahu rizqun ala baitil mali quti'a wanda kuma da akai ba ake ba su wani tallafi ake ba su intervention ko ake ba su monthly allowance ko annual allowance da ana ba su kasancewa su malamai suna karantarwa suna da almajirai aikinsu kawai kenan sai a ce daga nan a dakatar da wannan arzikin in kana muftiyan idan mai fatawa ne muni min al-ifta ce to daga yau an hana in kana shehu hadithin idan mai bada hadisi ne rudi'a anil isma'i wal ada'i za a ja kunnan shi a ce kar ya ƙara kafa majalisin bada hadisi wa waqa'at fitnatun samma ibnu kathir yace aka samu wata fitina mai wata kurma fitina wa mihnatun shan'a da bala'i wanda ya gama ko'ina fala haula wala ƙota illa billah. Sau da da ma'amun ya rasu sai zama wanda ya biyo bayansa zai haka? Wanda ya biyo bayansa shi ne al-mu'tasim. Al-mu'tasim ƙanin ma'amun ne, ƙaninsa ne kuma shi wanshi ya ba da wasici ya ce to bayana wane ne. Shi kuma mu'tasim a cikin halifudul abbasiya ya bambanta da sauran ta fuskar cewa shi ummiyi ne bai yi karatu ba tun da ya taso yana karami sai ya kyamaci makaranta sai a kai shi ya- ya ya koyi furusiya ya koyi jarinta saboda haka shi bai san komai a ilimi ba kuma yana kallon wancan yayin nashi a matsayin babban malami kuma shi ba shi halifa kuma ya mai wasiya cewa ya ci gaba da tabbatar da wannan aƙida kuma ya ya aiki da maganar su ibnu abi du'ad saboda haka wannan shine ma'anar cewa ya bawwa mutane sharri da bala'i shi ma'amun da ya daura mu'tasim so daga daga shekara ta 218 din har zuwa 227 da mutasim yana halifa wannan bala'i shi yake ciki shi asali ya so ya saki Ahmad dan Hanbali amma waɗannan malaman sai gana Abi Du'ad suka ce ina a cikin sakon da ya ce mishi ma ya kashe Ahmad dan Hanbali kawai shi in an je lahira jinin yana kan shi malami ne yake wannan magana ce kawai ya halifa ka kashe shi kawai in an je lahira ka ce Allah ne ya ce a kashe shi shi kuma in ya ga an da ki Ahmad ɗan hambali an da kai an da kai hayar suwa sai ce kai na zalunci bawan Allah ne kusa sha inuwa a ba shi ruwa in ya farfado sai je ya yi sunkuya ya ce malam Ahmad don Allah ka faɗa abin da ake so ka faɗa ɗan nan ni in sake ka ka tafi ba na san ana wannan abu ka san ba zan iya sakin ka ba kuma sai Ahmad ɗan hambali ya ce mishi ku ba ni hujja a cikin littafin Allah shi ta kaji ka cika taurin kai sai ku ci gaba da dukan shi haka yake mai duka har ya rasa hankalinsa sai da aka yi wata talatin a gidan yara ana mai wannan azabar kowa ya haƙura duk kowa ya bi amma shi ya ce ba zai ba ya ce shi na na akan alƙur'anu kalamullah wa gairu makhluk to aka gama na zamanin mu'tasim mu'tasim ya zo ya saka ɗansa bayan yarosu shi ne alwasik wasik shi kuma ya hau halifanci daga 227 ɗin nan zuwa 232 shi ma ya ci gaba da yin wannan abu Ahmad dan Hanbali bai samu kansa ba sai da wato Wafiq ya rasu aka nada al-Mutawakkil kanin Wafiq din bayan ne Ahmad dan Hanbali ya samu furja duk da yake Wasiq ya sake shi ya mai da shi gidansa da suka ga kai ya mutu a hannunsu kuma in ya mutu za a yi fitar da ba san ya kacinta ba saboda al'umma suna girmama shi sai suka sa aka sake shi aka mai da shi gidansa aka mai ɗaurin talala yana gidan shi irin abin da ake ce ma house arrest ko alikamal jabariya distance arrest yawwa a gidan shi ne amma akwai 'yan sanda da suke gadi ba a barin kowa ya je wurin shi an hana koyon karatu a wurinsa an hana shi fatawa an hana shi karantarwa ana kuma gadin suwaye suke shiga suna fita har sai da wannan ya rasu alwafik aka nada almutawakkil shi kuma sai ya zama yana da kyakkyawan fahimta na aƙida da ilimi to shine ya canza waɗannan dokoki sannan Ahmad dan Hanbali ya samu yancinsa amma a lokacin jikin shi ya riga yayi rauni sun mai raunuka da yawa a jikinsa ko ina shi da bulala ya shiga fitina ba dan kadan ba Allah ya gafarta mai dan kare wannan addini shi sai ake mishi laqabi da Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa bil haqq ya cancanci wannan muqamin akwai littafi da ɗansa ya rubuta shi ne Salih ibn Ahmad ibn Hanbal sunan shi Al-Mihna labarin duka wannan fitinar ce mujalladi ne guda haka kamar girmar yadda salihin za ka yi samun shi koda online ne Al-Mihna sannan za ka yi samun labarin a cikin tarih na ibn Jarir a cikin Siru Alamin Nubala a cikin tarjama shi Ahmad dan Hanbali a cikin littafin Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir a cikin tarihul Islam na Az-Zahabi da littafai daban-daban za ka samu duk labari ne sananne mashahuri a tarihin daulolin musulunci to wannan dai a take cike ran kwarai da gaske to waɗanda suka amsa din nan amma dan hanbali ya ki ba su uzuri a ko da ya daina musu magana akwai wanda bai da lafiya ma sun zo gaishe shi ya ki kula su saboda abokanansa ne abokan tafiya ne kamar Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini ya amsa kuma an wayi gari ma da shi ake amfani ana zuwa tarurruka yana ba da bayani amma ya gama ba da bayanin in ya kuma gefe zai ce mutane wallahi ban fayyada ba ne ma kawai mujamala ne ke musu ban yadda ba to amma a haka din Ali ibn al-Madini yayi ma ahlus sunna amfani shi fikihun da ya dauka da ya shiga cikin fitinan idan aka zo ana da shi ake mitin da shi ake komai ma aka ce to wani kaza a gari kaza shi ma za ka kama sai ce a wannan ba sai an kama shi ba karbi da shi wannan bai da wani tasiri sai a kyale shi saboda haka ya tarewa malamai da dama wannan fitinan sai ya zama shi kuma fikihun da ya dauka na bari ya shiga a yi da shi don ya kawo maslaha amma mana bali bai fahimci wannan game da shi ba da haka za ka ga wannan muhammad ibn ammar yana faɗi yana cewa yana faɗa yana cewa sanda sanda na ji labarin cewa aliyu ɗan madini ya amsa sai na rubuta mushi wasiƙa mai tsanani ya mushi mu'ataba kamar ya mushi raddi kenan mai tsanani cewa ka ba mu kunya kaza kaza kaza amma kuma daga baya shi bin ammar ɗin da kanshi yake cewa gafa'a anni aliyu bin al-madini ayyamal mihna yace kuma ni shi ya kare min fitinan da aka zo aka zo kanshi za a kama shi Ali ibn Madini shi yace ba sai an kama shi yace ku bari na san yadda zan yi shi shi ya mishi magana yace to kaga abin da zaka yi ka daina magana akan wannan mas'ala ko ka je ka sai kan tawaka mu kuma zamu je can mu ci gaba da tare muku saboda haka mutane da yawa Ali ibn Madini shi ya hana shi ya hana a kama su sai ya zama yayi amfani da nashi hikimar ya sauƙaƙa matsala ko mun gane amma Ahmad dan Hanbali ya daina riwaya daga gare shi ya daina kula shi haka ya dan ma'in ya zo gaishe da madan hanbali ma da ya ganshi kawai ya juya kai a gadan kwanciyar su bai ƙara ce masa komai ba haka abin nan Abu Zur'a shi ma ya daina riwaya daga su Ali ibn al-Madini yace sun zama mumayyi ake nan za ce ko sun sun yi rauni sun zama masu rauni amma Abu Hatim shi bai bar riwaya daga Ali ibn al-Madini ba kamar yadda Abdurrahman dan gidan Abu Hatim ɗaya yake faɗa a cikin nizabinsa aljarhu wa ta'adi Allah ya gafarta musu gabaki daya a to sai mu koma cikin karatun inda yake cewa wa arba'atun ja'u min ash-shami sadatun akwai kuma wasu malamai guda hudu ja'u min ash-shami wanda suka zo aka kawo su daga ƙasar Sham wato cikin malaman da aka kamo mafi yawan su mutanen Iraki ne kamar yadda muka ji amma akwai wasu da aka kawo daga Sham waɗannan mutum hudu ne kawai cikin malaman ƙasar sham amma malaman ƙasar iraki su suka kowa fuskantar wannan jarabawa kasancewar iraki ita ce santa a lokacin kuma a nan mutane suka fi yawa waɗanda ainihin wato suke malanta ko ake jin maganarsu ko suke karantarwa to abin ya fi shafansu su mutanen iraki amma an kawo su malamai daga ƙasar sham su ma ya ce sun zo sadatan jagorori ne alaihim kubulun suna ɗauke da sasari wato ankwa hannu da ƙafa bil hadidi na ƙarfe tusammaru ana ta jansu ana ta jansu haka du'u an kiraye su zuwa ga amsa wannan magana ta khalqul qur'ani fa abau suka ki amsawa illa atisaman bidinihi suka ce su za su yi riko da addinin su fa ujlu anil ahalina sau da haka sai aka ɗauke su aka yi ƙaura da su aka bar da su garuruwansu ijla shi ne a kwashe mutane daga wani waje a migrating ɗinsu ko a hawala su zuwa wani waje ba ujlu aka kwashe su aka kai su anil ahalina nesa da iyalansu turran ga baki ɗaya wasu yiru aka tafi da su ilal baladil mashhuni min kulli fitnatin zuwa ƙasan nan da aka yi mata aka cika ta da fitina iraki kenan almashhun ashan shine kaman caji da ake wato ƙasan nan wanda take da ɗan caji ɗan taratsi kasan iraki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim ya nuna iraki yace daga nan duka wata fitina da ta taso a cikin al'ummata daga wannan yankin ne na iraki to yace ilal baladil mashhuni ga garin nan wanda yake cike min kulli fitnatin wa fi sijni aka je kuma a garin aka zuba su cikin gidan yari kasur raki kaman barayi ulku aka zuba su a ciki fama zadahum illa ridan wa tamassukan bidinihim wannan abin da aka musu bai kara musu komai ba illa kara yarda da Allah suka yarda cewa lalle suna kan suna kan aljada suna kan tafarki madaidaici wa tamassukan bidinihim suka kara riko da addinin su wato ne kun sirauni alladina قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا سيسك قال إيمان إيه و والله بالخلق أبصر Allah shi ya fi kowa sanin halittunsa ba wai wato kamar yana so ya ce ne lanu zaki ala lahi adam mun musu kyakkyawan zato cewa sun ƙara riko da addininsu amma Allah shi ya fi sanin zukatunsu idza muyizal ashiyahu yawman wa hussilu fa ahmadu min bainil mashayikh jawharu yace idan muyizal ashyaq idan aka zo a tantance malamai a a yi tamhiri tsakanin malamai wa ya fi wani wa ya fi gogewa a ilimi wa ya fi kaza duran da aka ci zai haka wa hussilu aka tara malaman fa ahmadu min bainil mashayikh jawhar to ka sani cewa ahmad dan hanbali a tsakankanin shehunnai malamai jauharu wato wani abu ne mai daraja jauhar shine abu wanda yake nafis mai daraja ne raqiqun adimul wajh hulun muhadhabun ila kulli dhi taqwan wa qurun muwaqqaru muwaqqaru yace raqiqun mutum ne mai sanyin hali adimul wajh wanda yake da fuska wacce take mai kyakkyawar abin nan gabatarwa wato wanda bai da ɓata rai hulun mai daɗin zance mai daɗin zance muhazzabun wanda yake da ɗabi'u masu kyau ila kulli bi taqwan wa qurun muwaqqaru a gurin duk wani mutumin kirki ga Ahmad dan Hanbali wa qur yana da nutsuwa wajen magana da mutanen kirki sannan muwaqqarun kuma abin girmamawa ne shi a wurin mutanen kirki in an karanta shi da fataha kenan muwaqqar in kuma karanta da muwaqqirun wato shi mai girmama mutanen kirki amma dan hanbali kamar da suka ba da labari a lokacin mihinar cewa ya kasance cikin mutane masu rauni da ba a taɓa tsammanin zai yi wannan jajircewa ba a yanayin ƙirar jikinsa da irin rayuwar da yake ciki ta wahala da talauci wanda suturar jikinsa da ƙarfin jikinsa da yunwar jikinsa ba kare ta ishe shi a gidan shi ba cin abinci ake yi ba ba kuɗi ne da shi ba ba sana'a ce da shi ba ba aikin yi ne da shi ba amma ɗan hambali ba jama'a bai yi aure ba sai da ya kai shekara arba'in da biyu saboda ba yi da abin da zai aure dama yana rayuwa ne a kan a dukiyar da babansa ya mutu ya ban masa wanda uwarsa da kawunsa akwai wani ƙanin mahaifinsa salih ibnu hambal shi baban shi sunan shi ayi Muhammad ibn Hanbal to akwai Salih ibn Hanbal wanda ya masa takwara Salih ibn Ahmad ibn Hanbal to su suka kula da shi tunda suka mutu sai ya zama bayi da wani abin yi saboda haka Ahmad ibn Hanbal ya saba da yunwa ya saba da wahala in ka ganshi bai yi kama da mutumin da zai yi irin wannan karfin halin ba amma ana taba addinin Allah kawai sai suka ga kaman ba shi bane sai ya rikice musu gaba daya abiyun mutum ne wanda yake jajirtacce shi ne ma'anan abiyun wanda yake mai tsayawa a kan gaskiya idan ma hafa daimun mu'ammiru ya ce idan aka samu wato wani azalimi wani makiri daim shi ne wato wanda yake azalimi ko makiri wanda ya yi wata mu'amara ya shirya wani makirci hafa ya ƙulla wani makirci wa murrun idan aka kulla makirci zaka same shi abiyun zaka same shi mai tsayawa akan gaskiya wa murrun idza ma khashanuhu muzakkar sannan kuma lokacin da za su wato takali addinin musulunci mukhashana shine kamar a kwarzana abu haka khushun zaka ganshi ya zama mai daci a wajen murrun ya zama mai ɗaci sannan muzakarun ya zama jajataccen namiji in an taɓa addini to jajatacce ne shi amma shi a haka za a ganshi kamar mutum ne mai sauƙin hali mai sauƙin mu'amala wanda ba za ka ɗauka zai iya wani abin kirki in an zo wani aikin jaranta ba jikin shi bai yi kama da haka ba mu'amala shi ba ta kama da haka ba ta farke shi na rayuwa bai kama da haka ba amma da aka taɓa addinin Allah to sai aka yi mamakin irin jarantar da yayi na Amurka ma ya hawa li Ahmad nakbatan minan nasi illa naqisun naqisul aqli mu'wari mu'wil mu'wil mu'wil da Amurka yace na rantse maka ma ya hawa li Ahmad nakbatan minan nasi ba wani cikin mutane da yake mu'amad dan hanbali mummunan fata mutumin da zai wa Ahmad dan hanbali mummunan fata ko ya kisa illa naqisul aqali sai wanda yake da tawayyan hankali mu'wiru wanda yake kuma karkatacce wanda yake cikin al'awar ya karkace daga daidai babu wanda zai zage shi ko ya aibata shi ko ya ci mutuncin shi ko ya mishi mummunan fata sai dai kai ba mutumin kirki bane ko kuma hankalinka ragagge ne amma duk mutanen kirki da masu hankali cikakke to suna kaunarsa suna masa fatan alkhairi huwa al-mihnatu al-yawm alladhi yubtala bihi fayu'tabaru as-sunniyyu fina wa yusbaru yace huwa al-mihnatu al-yawma a lokacin da yake maganar nan yace Ahmad dan Hanbali ya zama shine jarabawa shi da shi ake jarabtan mutane alladhi yubtala bihi wanda da shi ake gwada mutane fayutabaru sunniyu fina wa yusbaru in ana so a gane mutum ahlus sunna ne da gaske sai a tambaye shi me zaka ce game da Ahmad dan Hanbali in ya faɗi alkhairi game da shi to alama ahlus sunna ne in ka ji ko mutum na suka Ahmad dan Hanbali to alama ba ahlus sunna bane Ahmad dan Hanbali shine shine abin yin jarabawa da shi ake gwadawa da shi ake gwada gaskiyar mutane da imanin su da kuma bin su ga sunna duk mutumin da yake ahlus sunna ne to za a samu a bakinsa akwai sana akwai yabo ga Ahmad dan Hanbali a zuciyarsa akwai kauna wajen ambatansa akwai kyakkyawan ambato da nema masa gafara da da shahara alkhairansa to wannan alama ce akan cewa mutum mutumin kirki ne ahlus sunna yace shajan fi huluqil mulhidina wa qurratun li a'yuni ahli nuski affun mushammiru ya ce shajan ya zama ƙaya fi huluki mulhidina ya zama ƙaya da ta matsale a maƙogwaron karkatattu wa ƙurratun li'ayuni ahalin nuski sannan kuma ya zama jin daɗin idanun masu bauta Allah a affun kamamman mutum ne mushammirun kuma wanda yake mai zage damtse wajen aikin addini wato batattu mulhidai su sibun abi du'at da ire-irensu ya zame musu kayan makogoro wadda ta makalkale musu bata shige ba ko bata dawo ba amma mutanen kirki masu bautar Allah masu bin ubangiji to su sun zama wato suna jin daɗin samuwar shi tsakankaninsu da kuma aikin da yake kafa a ayyunan murraki fi'l ibn hanbalin wa akhrasa man yabghi al'uyuba wa yahqir yace kafa a'yunal muzzaki murraqi almurraq jam'i ne na marik wanda ya fita daga addini yan bid'a batattu to fi'l ibn hanbal aikin da ibn hanbal yayi na tsayawa ya jajirce ya kara aqida din nan to wannan ya faqa afwan nace kafa faqa a'yunal murraq wannan ya tsole musu ido abin ya tsole musu ido su rasa yadda za su sun kai sun kawo sun yi mukabala da shi kafa nawa an turo wanda ake ganin su masu fasaha su zo gidan yari su kwana tare da shi su gamsar da shi su mai barazana su kawo mai shubha suna neman kalma ɗaya da zai ambata kawai a je a yayata a ce ai shi ma ya bi haka aka yi ta wannan abin tsawon shekaru biyu da rabi a gidan yari kafin bayan an sake shi aka ci gaba da yin haka a gida a je a dawo amma abu bai yi ba saboda haka idanunsu an tsole musu idanu ba su same da suke so ba su mulhidai su rasa yadda za su yi wa akhrasa man yabghi al'uyuba kuma ya kurmantar da masu neman aibinsa wa ya hakiru masu neman su wulakanta shi su rasa abin da za su kama su wulakanta shi jara sabikan fi hulbati sidiki kama sabakan tirful jawadul mudammaru yace jara sabiqan ya tsere musu a wajen tseren da aka yi fi hulbati sidiki a cikin da'irar gaskiya to ya tsere musu hulba shine track irin da ake wasan tsere din to ya tsere musu a da'irar neman gaskiya kama sabaqat tirfu aljawadul mudammar kamar yadda wato doki aljawad almudammar wanda aka hora shi yake wuce a tsirfa kama sabaka tsirfa aljawadul mudammar kamar yadda horarren doki shine aljawadu almudammar doki wanda aka hora shi aka aka saba mishi da yunwa ya atina min kulli fajjin aliko wa azmin nasu ya tukar jala wa ala kulli damir to addamir shine doki wanda aka ɗaure shi aka koya masa wahala da juriya wani zai ci abinci sau ɗaya ne a kwana uku har ya saba sai cikin shi ya ɗankware sai ga ƙirjin shi ya ƙara girma sai ga yana, jura tafiya mai yawa ba tare da ya gaji ba shi ake ce ma abdomen ana ana amfani da su yawanci wajen tsere ko jihadi ko yaki to yace irin wannan dokin idan an zo ana tsere nan da nan zai guje ma al-irfa dan dukushi doki wanda bai da wani horo kawai ga magarin doki nan da nan zai tafiya bashi to haka Ahmad Hanbali ya tsere musu wa ballada an idrakihi kullu kaudanin qatufin idza ma hawala sabqa ya'sub wa ballada an idrakihi sannan ya ya ya dar masa'o'i da su kai gare shi ballada ai ja'alahum bulada ya mai da su wasu wawaye a gaban mutane ya ƙure su an ga ƙure wanda ya musu kullu kaudani su waye wanda aka ƙure din su ne alkaudan shi ne kamar da hausa kawai a ce babawa ko ban so in ce bagwari don na san gwari ba su san ana faɗan wannan kalma kuma nan yankin su ne ko amma ba haushin ya tashi magana shi yana so yana wai wani bai da fasaha sai ya ce bagwari shi sa ma gwari suka tanda sun suka ce sunan su gyabi to gwari su haƙuri a garin su muke amma dai abin da ake nufi da kaudan shine mutum mara fasaha wanda bai iya magana ba to ibnu hanbali ya ya tsere musu qatufin al-qatuf shine idan dabba wadda take tafiya tana dingishi sai a ce mata qatuf raquma ko alfadari ko doki wanda yake tafiya yana dingishi shi ake ce ma qatuf idan ma hawala sabqa ya'su kaga doki mai dingishi in yace bari a tsere da shi faduwa zai to waɗannan duk ya tsere musu إذا افتخر الأقوام يوما بسيد فقيه لنا والحمد لله مفخر yace in aka wayi gari wasu suna alfahari da wani wato malaminsu wani malaminsu masanin fiqhu to mu ma alhamdulillah muna da malaminmu da zamu alfahari da shi shine malam Ahmad dan Hanbali zamu alfahari da shi yace a a فقل للأولى يشنونه لسلاهه وصحته والله بالعذر يعذر yace faqul ka gaya ma lil ula ga waɗannan masu shishigi din kamar a ce mala'u ko 'yan fada ko duk wani wanda ya tsoma baki a cikin wannan magana ka ce musu yashnawnahu li salahi su dinga sumbantar hannunsa ko kafarsa wato su dinga tsara masa suna gaishe shi don nagartarsa wasu hatihi da kuma lafiyarsa wallahu bil uzuri ya abin Allah maɗauki sarki yana karɓan uzurin wanda ya bada uzuri wato waɗancan da kuka yi jayayya da shi ya kusi muna abi du'ad ya kusi wani su wani muna ba ku shawara ku dawo ku yarda cewa Ahmad dan Hanbali yana gaba da ku sai ku tsara masa ku nemi ya ba ku nemi hanzari Allah yana karban hanzarin wanda suka bada hanzari wato yana musu ishara zuwa ga cewa duk abin da kuka yi dinnan yanzu ya zo ya wuce ku ya fifice ku kuma Ahmad dan Hanbali saboda rangwamen sa da sassaucin sa kamar yadda Ibn Abi Dunya ya ruwaito a cikin littafin sa Makarimul Akhlaq Salihu yake bada labari cewa ya tambayi babansa game da tafsirin wata aya ina jin faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah ko wani makamancinta ya ce sai babana bai ce mini komai ba sai washe gari sai ya kira ni ya ce jiya ka tambaye ni fasara aya kaza ko yace yace to wannan aya na duba fasararta malaman farko suna cewa tana nufin mutum ne a zalunce ka a cutar da kai sai daga baya ka zo ka samu damar da za ka rama amma sai ka ce ka haƙura ka yafe to Allah zai baka wani lada na musamman a lahira shi ne ma'anar faman afa wa aslaha sai ya ce to ni kuwa ku da cewa duk mutanen da suka cutar da ni akan mihina din nan na gafata musu na yafe musu yace menene riba ta ranar alkiyama in aka ce ga wani musulmi zai shiga wuta a sanadiya ta yace ai ban ci wata riba duk wannan zaluncin da suka mishi yace ya yafe musu kaga mu yanzu ne sai mutum yace wallahi ko kabarin ka na ci da wuta ba zai yafe maka in ma kace kai bai sai ya ce kai baka da hankali kai ba ka san ciwon kanka ba ya za ka ce ka yafi amma shi haka ya ce ya yafi Allah ya gafarta ne so da ka tun da kan sarakunan nan da su malaman fadan musamman shi ma'amun da ya kirkira abin kamar da muka ji kuma a shekarar ya mutu ya bar baya da kura mu'tasim ya zo shi ma ya bata tarihin shi da wannan matsala tare da cewa mutasim jarimi ne akwai mashahuriyar wato hamla mashahurin yaƙi da ya jagoranta da ake cewa fatuwa amuriya amuriya ta ƙasar abin nan yanzu kenan ƙasar turkey in ka je karanta tarihin butularsa a wannan jihadin za ka sha mamaki shi ne kuma mutumin da aka taɓa ba shi labarin cewa a wani ƙauye wata mata 'yan fashi irin bandits ɗin su za su kama ta tana ihu tana cewa wa mu'tasima aka ce kai take kira tana cewa ka cece ta daga nan inda yake zaune a cikin fada shi kawai da ya haka ya ɗauko takobi kawai ya ce mu je ko cikin gida bai shiga ya sallama da mutanen gidan shi ba bai dawo ba sai da ya kwato matan nan daga hannun 'yan bandits ɗin a wannan shi ne gwamna na ƙwarai ko daga nan ya wuce da kansa ya je ya yi jihadi ya yi yaƙe-yaƙe sai aka ce sai da ya kwana arba'in ko wanka bai ba ya canza kayan jikin shi ce ba zai canza kayan jikinsa ba ba zai taɓa jikin ya mace ba har sai ya kwato waɗannan talakawan nashi da aka da aka kame su haka mutane ne da suka yi wa addinin musulunci jihadi amma ɓangaren mu'amalarsu da malamai sai aka same su da rauni aka same su da wannan babu caji yana mutuwa aka same su da rauni kwarai da gaske to haka alwasik duk da yake shi wasik Allah ya gafarta mai labarin shi ya zo akan cewa dama ba wani gwarzo bane kamar yadda Rabi'a ambata a tarjuma cewa kana mufritan fi hubbin nisa ya kasance ya kai matuƙa wajen san mata yana da sadaka da ba za su kirgu ba yana da bayi 'yan mata sama da guda dubu bakwai mace wadda ya mallaka baiwa sama da dubu bakwai kuma haka yana da yana da kwamiti wanda suke zaɓa mashi waɗanda zai kwana da su kullum cikin wani pa za ce pa concubines kenan ko mai oho eh kwamiti ne na musamman wanda su ƴan matan kullum za su yi wanka su shirya su kuma su zaɓa mishi waɗanda za su je wata ta mai tausa wata ta je mishi gashi wata ta yanke mishi farce wata ta mai abinci wata ta mai ta haɗa mai ruwan wanka eh to abinda ma ya kashe shi kenan ta san ne ya kashe shi jama'a a labarin shi shan maganin maza ne ya kashe shi wallahi kai ba a labarinsa eh shine da hannunsa ya kashe Muhammad ibn Nasar al-Marwazi ɗaya daga cikin da aka shi akan kalkul Qur'ani shi yasa takobi da kansa ya saka masa saboda yaki imani da abin shi kuma abin da ya kashe shi magani aka bayar shi na ƙarfin jima'i irin wannan da mutane suke san sha kodin shi yaje ya sha har ya mai yawa kawai ya rikice aka ce ai maganin antidote din wannan maganin shine ya zauna akan murhu a dumama a turara dubararsa da ya zauna kuma kawai ya kone ya mutu labarin bai da daɗi yana na a cikin tarihinsa a cikin tarihul islam Allah ya gafarta musu to duk waɗannan ibnu hanbal ya ce ya yafe musu zalunta da suka mashi da su malaman da ƴan fadan da ma'aikatan gidan yari wanda suka dinga dukan shi yace di ya yafe musu Allah ka yafe mana uwa ja'altum fida'an ajma'ina lina'alihi ju'iltum fida'an ajma'ina lina'alihi فإنكم منها أذل وأحقر yace ku dinnan a wurin mu zamu iya bayar da ku mu fanshi takalmin Ahmad dan Hanbali mu sai takalmin sa ju'iltum fida'an ajma'ina lin'ali wannan ainihin din dauri ya kamata ya zama akan ta ba wasari kasa ba lin'ali fa innakum minha azallu wa ahqar a wurin mu ba ku kai darajar takalmin shi ba kun fi kaskanta fiye da takalmin sa أريحانة القراء تبغون أثرة وكلكم من جيفة الكلب أقلر ينزكون ريحانة القراء دنغاتا مالمي لفظا القراء da halshen malaman da sun suka ce ƙura suna nufin malamai yanzu ne aka ce ƙura'u sai zama ana nufin kawai mahaddata to kowane zamani da irin yarensa amma da aka ce ƙura kama hadisin da aka ce an kashe ƙura'u guda saba'in a yakin ɗaya daga cikin kungiyar da aka jakin mauta ina jin ku to ana nufin malamai ne domin su a lokacin babu wani makarancin qur'ani face sai malami ba mutum bai tsayawa a iya tilawa kawai yanzu ne ake samu wanda iya kashi tilawa wani kuma iya kashi malanta ba tilawa ana samu haka da yanzu kowanne biyun na ƙasa ne malami babu gogewa a qur'ani ko makarantun Qur'ani babu malanta babu sauran ilimi duka za ka ga na ƙasa saboda wanda ya hada din zaka ga ilimin sa zaka ga yayi nagarta sosai kamar malam Jafar Allah ya gafarta mishi to to to to raihanatul qurra kamar a ce dan gatan makaranta alqur'ani ko dan gatan malamai yabghuna asratan tabghuna asratan shi kuke neman laifin sa wa kullukum min jifatil kalbi aqdaru alhalin dukkaninku kun fi kazanta kun fi abin Allah wadare fiye da gawar kare jifa shine gawa gawa mushe kenan ko mushen kare fa ya ayyuhas sa'i litudrika sha'awahu ruwaidaka an idrakihi satuqassiru fa ya ayyuhas sa'i ya kai wanda yake fadi tashi litudrika sha'awahu wai don ka kamo matsayin Ahmad ɗan hambali, ruwai daka, ka ba a hankali, an idirakihi sa tuƙassiru, lallai za ka gaza daga kamo matsayinsa, matsayin shi da naka ba ɗaya ba ne. Ya ce, ta masaka bi da ilmin lazi kana ƙadwa'a, walam yulhihi anhul khabisu al-muza'afaru, ta masaka bi da ilmin lazi kana ƙadwa'a. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ya yi riko da ilimin da allazi kana ilimin da ya riga ya kasance kaduwa ya riga ya ya iya ilimin ya haddace shi sai kuma ya zama yana riko da ilimin tafarkin shi tafarkin malamai ne na farko ɗabi'arsa da mu'amalarsa irin na malamai aiki da ilimi walam yulhihi anhu bai karkatar da shi daga barin ilimin ba menene bai karkatar da shi ba al khabisu alkhabis wani nau'i ne na abinci da larabawa suke hayan da ana yin shi ya yi kama da kuskus amma ana mushi ana zuba mushi kayan haɗi sosai musamman nama da sauran ababe wanda suke za su ƙara mushi armashi da ban sha'awa da ta da kwaɗayi almuza'afaru sannan kuma wanda aka sa mushi kala ta za'afaran da gaskiya abin da suke mushi ana sa mushi wani abu da zai mushi kala yayi ya yi kamar kalan jollof rice haka eh kamar mene tuwo bulu tuwo bulu kuma ba taba gani ba ana abuja yake sha ba Allah raba mu da da da da mugun ji da mugun gani tuwo kuma bulu sai ka ce nufin dan dan dan agaji Allah ya kyauta to wannan irin abincin mai daɗi wani abinci ne na alfarma to wannan abincin mai daɗi bai ja hankalin Ahmad dan Hanbali ba dama yana cewa nayi addu'a guda biyu kuma Allah ya cika min ita addu'a ta farko shine addu'a da yake cewa kada Allah ya gama fuskar shi da Ma'mun Ma'mun bai kwana ba ko mun ji addu'a ta biyu ita ce bayan an gama duk wannan kwaramniyar shi mutawakkil yana da wata mahaifiya wadda kusan ita ke juya gwamnatin asalinta ma baiwa ce amma ta samu ƙarfi saboda ɗanta ne sarki sai ita da ɗan suka yi nufin su gayyace shi daga garinsu na maru ya zo bagdad don a girmama shi aka je aka ɗauko shi a cikin convoy na alfarma aka zo aka sa shi a wani gida aka zo aka yi ƙoƙarin a gyara shi aka kawo mai kaya aka kawo hammam wato masu wanka irin na da su mishi wanka su gyara shi amma na bale ke da tare da 'ya'yan shi su Salihu da Abdullahi suka zuke da shi cewa wannan sitira da agan ta haka haka nake so a gana da ni to adda da ya ta biyu shine ce kada Allah ka gama fuskata da mutawakkil wanda fa yace shi daga yaron shi ce Allah karka bari ya fitine ni to ile ku haka akai mutawakkil suka zo da mahaifiyarsa sa su su ga Ahmad dan Hanbali a masokin shi tunda yake zuwa fada sai suka biyo shi masokin da aka bashi da suka zo ita kuma ta zo cikin shiga ta alfarma da jawahir a jikinta da kayan karas rigarta ma mai jan ƙasa akwai 'yan mata wasifat wanda suke rike da gefe rigar su wajen takwas ne suke rike da gefe rigarta nan hudu nan hudu aiku tana daga saman wani ashurfa kaman balkoni haka ta hangi inda maɗa hambali yake zaune ta ce ma ɗanta gaskiya ba ta iya ganawa da wannan mutum a cikin wannan ƙazanta ba ita cin mutunci ne gare ta ce ta gana da wani mutum kuma bai yi irin shigar da ya kamata ya gara da ita ba da haka an fasa wannan ganawa su koma kawai kaga nan ma Allah ya sa amma dan bala adda shi shi ma bai gaba da shi amma shi Allah bai kashe shi ba tunda bai cuta Ahmad Ahmad kuma da wancan ma ba cewa Allah ka kashe shi ba shi da ce kada Allah ya rada su da shi to akai akai a bashi cewa za a je a gina mai gida za a mai kaza za a gina mai makaranta ce duk baya su a bar shi a yadda yake kuma a haka din fa wata rana ko abinci baya ci yakan yi azumi ma ya rasa abin da zai yi buɗe baki Ahmad Ahmad kai in ka so ba za ka yi cewa ulsa ne ta kashe shi a zamananci ciwon da ya kama shi ciwon yunwa ne to ƴaƴan shin nan suka ji bakin ciki da takaici cewa arziki ya zo baba ya hana amura sai kawai suka zagaya suka anshi kudin su suka ce kurabu da shi kawai suka anshi kudi suka zo suka gyara rayuwarsu shi kuma ya ci gaba da usazancin shi to amma dan hambali tun da ya fahimci ya ga yanayi ya canza daga gidan salihu ake kawo mai abinci kullum in an samu a kawo in ba samu ba su haƙura sai ya ga yanzu kullum ana kawo abinci kuma abinci kullum mai kyau lafiyayyen abinci irin na alfarma sai ce salihu baba ya ce ina kake samun kuɗaɗe ne haka naga kwanan na abubuwa sun gyaru maka ta wallahi baba kai ka ki karɓa ka ce ka kowa ya karɓa mu kuma an kawo mana mun ga imanin mu bai kai irin naka ba ta kawo ba ta kai irin naka ba gaskiya mun karɓa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi yayi salati ya sanar da ubangiji ya ce to in Allah da baran ƙara cin abincin gidanka ba ko bai ƙara ci ba ya mutu sai an kawo abincin sai ya ce ma wata baiwa take mishi hidima ce in kina so ki dauka ki ci ni bazan ci wannan abincin ba abincin gidan waya kace abincin gidan salu ce ku kale mai kan shi yace yace qadda khala salatin ya lalace ya shiga ya shiga sarakuna ya shige wa sarakuna to salihu dai bata tsaya iyanan ba har sai da ya alƙali amma sai da baban ya rasu baban ya rasu an bashi mukamin alƙali kuma ya karba yayi amma shi a madahan bari yayi riko da azima ne e kuma ya ga ɗaukaka sosai a rayuwarsa da bayan mutuwarsa da kuma har yanzu sauraka wannan abin da yake mana magana a nan cewa shi ya kasance abinci bai taɓa ɗauke mai hankali abinci mai kyau mai daɗi irin na sarakuna bai taɓa jan ra'ayinsa ya canza daga yadda yake ba wala baglatun himlajatun magrabiyatun hakanan kuma bagla abin hawa wato me ake ce mata wannan hybrid na tsakanin doki da da jaki alfadari shine bagla alfadara himlaja haka ce himlaja wato mai saurin tafiya idan idan idan za a siffanta ita wannan alfadaran aka ce mata himlaja to ta zama mai saurin tafiya amma idan akuya ce aka ce shatun himlaja ta zama ramammiya kenan mara kiba da aka kalma tana cikin advert to tunda an ce bagla wato alfadara abin hawa wadda take mai gudu mai sauri magrabiyatun yar kasar magrib wato wadda ake siyowa daga kasar magrib ana siyo su a lokacin daga nan yankin morocco suke siyan su ya tafi da su kasar sham suna da daraja kamar yanzu ne a ce mota kenan babban mota ko ta alfarma wala hullatun hakanan kaya sutura idan balarabe ya ce hulla shine wato kaya wanda yake complete set a mayafi da kwarjalle ko kuma riga da wando ko kuma a zamanance a ce babban riga da ya ciki da wandanta da hula wadda ta yi macin da ita da takalmi da agogo da sauransu complete set da irin wanda ango yake sawa misali ko wani ɗan gayu shi balarabe yake ce mahulla domin a zamaninsu ba kowa yake samun sutura irin wannan ya saka wani ma sai dai saka caskurege an san caskurege ko riga daban wando daban ka sa riga bulu wando fari ko riga ja wando baki irin ga alama dai mutum yana cikin yanayi to yin shaki ta mataskurege Allah ya kyauta to wai kaya masu kyau ba su taɓa ɗauke wa Ahmad ɗan hambali hankalinsa ba tutwa wanda ake yawan naɗe shi miraran lokaci da yawa watun shan kullum ana naɗewa ana warwarewa wato kullum a saka in an cire a naɗe a ajiye a sake ɗaukowa a sake warwarewa a saka a saka ana ta sakawa saboda nagartarsa ko saboda alhamar sutura to wannan ba bai taɓa ɗauke mai hankali ba so da ka za ga suturar shi kamar da ake ba da labari sutura ce irin ta almajiri sutura ce irin wadda ba ta shiga mutane ba haka yake yawo a cikin mutane haka ba tare da ya sa sutura mai ban sha'awa ba to bari mu juya kaset ɗin ma'anan mu samu mu ƙarasa a darasi na gaba wanda zai zama na hudu kuma na ƙarshe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi